وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سبت ليل وتنبيع شكرا تنبو ليل دليل لا أسعين قلوب هجرية wanda ya dace da talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya wajen da Allah sallallahu alaihi wasallam a Hijira na Isa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu lissafin turawa muna cikin isar fadin Allah wa ta'ala Musa li fatawna amrahu hatta أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا kisar annabi Musa da yaransa wanda suka tafi neman hidir da mana ya kawo na hadisin malamin shi imam al-humaydi yace qala haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan qala haddathana amr bin dinar قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل بكاليب الأكاليب يزعم أن موسى صاحب الخدر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فأتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي أرضا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا ربي فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا وتجعله في مكتل وحيثما فقدت الحوت فهو سمى فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع من نون حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المجتل فخرج منه الثقب في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فقال فاتخذ سبيله في الماء سربا وامسك الله عن الهود جرية الماء فصار عليه مثل الطاقم فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان حتى إذا كان من الغزو قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه أجبا فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا قال رجع يقصان آثاره- آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجن صوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم من علم الله علمك لا تعلمه من علم علمك لا فإذا رجل مسجن ثوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام قال موسى قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي الصبر يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء آه وجاء أصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخدر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا الأسفور من, من هذا البحر ثم خرج من السفينة فبينهما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخدر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخدر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا وهذا أشد من الأولى فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال مائل فقام الخضر فأقامه بيده فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة سالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين wannan shine karshen hadisin da Imam Bukhari Allah ya masa rahama ya kawo shi a a cikin wannan babi da yake magana akan kisar annabi Musa da Khadir ya kawo hadisin Humaydi Abdullahi bin Zubair daga Sufyan ibn Uyayna daga Amr bin Dinar ya ce Sa'id bin Jubair ya ba shi labari ya ce na ga ibn Abbas akwai wani ana ce da shi Naufan al-Bakali Naufan Naufan al-Bakali ko al-Bikali wasu ka ce sunansa ibn Fadala ibn Fadala ibn Imra'ati Ka'ab yaz'umu anna Musa sahib al-Khadri shi wannan yana raye cewa Musa din nan da Qur'ani ya bada labari kissarsa tare da Khadiru shine muke cewa Halliru a Hausa ba fa shine Musa na bani Isra'ila da aka sani ba laysa huwa Musa sahibu bani Isra'il a'a wani ne daban wannan ra'ayin shi naufanil bikali ne ya ce musa ne ibnu misha akwai wani musa ibnu misha ibnu ifrasim ibnu yusuf ibnu yaqub can cikin jikokin annabi yaqub ibnu abbas ya ce ya yi kuskure makiyin allah kalmar kazaba a lugar hijaz suna fassara ta da akhta'a kazaba aduwullah wato yana nufin wannan nauf din kokarin ya canja wannan Musa din daga Musan bani Isra'il ya ce wani Musan ne ba shi ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne ra'ayinsa ba akan daidai yake ba yayi wannan ne inna ma kharaja minhu hadhihi al-kalima makhraj az-zajri ibn abbas ya yi wannan kalma ne don ya tsoratar ba wai suka yake akan shi nauf din ba kuma an ce ya yi fushi ne ya faɗi wannan kalmar kaza ba aduwallah kuma kun san alfazul ghadabi alfazul ghadabi taqa'u ala ghairi alhaqiqa abinda ake nufi lafuza na fushi to suna afkuwa ba a bisa zahirinsu ba lokacin da ran mutum ya ɓaci ya faɗi wata kalma to ba a yi masa hukunci da wannan kalmar shine a alfazul ghadabi ta ƙa'u ala ghairil haƙiƙa lafaza na fushi ba ana hukunci ne da su akan haƙiƙa ba galiban ya ce da shi kaza ba aduwullah saboda ya yi bayani akan gairin wato waƙa shi nauf ya canja abin da yake na haƙiƙa don haka ya zai zo canja ya ce wannan babban kisa da ƙur'ani ta kawo ta ya ce wani ne ba wani ba ne kuma ba akan ilimi ba to shi yasa ibn abbas yayi wannan almuhim dai wannan kalmar kadaba aduwullah ya faɗe ta ne a cikin fushi idan ranka ya baci kakan iya bude baki ka zagi yaro ko wani babban mutum ma wataƙila ka gaya masa magana to amma malamai alƙalai idan an zo wa mutum hukunci in aka ce a cikin fushi yake to ba a masa hukunci da wannan kalmar ko da nan gaba wani zai samu ɓacin rai sai a ji ya yi wata kalma marar daɗi to ai mai afuwa fushin ne yake lullaba hankalin fushin ne yake lullaba tunanin sai damuwa ta yi rinjaye sai shaidan ya zo ya hura wuta sai mutum ya zo ya faɗi kalma wadda take ba daidai ba ne shi sa kun ga a shari'a ko mutum tsananin fushi yake yi a ya sake matarsa sai a ce ba a karban wannan sakin amma ba kowane fushi ba daman galibin ai mutum yana sake matarsa yana cikin fushi ne fushin da ya kai matsayin ighlaq la talaqa fi ighlaq ko fi al ighlaq annabi ya faɗa babu saki idan mutum ya yi fushi na iglaq menene iglaq fushin da mutum zai yi ya rufe mai hankali kamar mutum ya yi fushi kurin ya ɗauki takwabi ya buga wa ɗansa kaga wannan iglaq ne kamar mutum ya yi fushi ya ɗauki wani abu mai tsada ya rankwankwatsa shi gaba ɗaya wannan iglaq ne to da mutum zai zo ya sake matarsa irin wannan yanayi wanda tunaninsa ya ɗan kauce to idan an zo sai a ce ba ta saku ba saboda baya cikin hayyacinsa ya wannan sake ɗin kuma mutane suna irin wannan tasarrufi shi sa aka ce idan mutum ya yi fushi ya kula da abin da yake kwantar da fushi na farko yin isti'aza fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a take in dai ranka ya baci ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yakan sauƙaƙa idan a tsaye kake kana cikin bala'i ranka ya baci a tsaye kake to ka zauna ko kuma a cire masa hula ko inda babbar riga a jikinsa a cire ko kuma a ce ga ruwa nan ɗauki ka sha yana rage fushi ko kuma je kai alwala don Allah wani zai ce to sallah zan yi ce a yi haƙuri je kai alwala to da ya je ya yi alwala nan Allah su da kafin ya gama fushin nan sai ya sauka waɗannan wasu dabaru ne da shari'a ta kawo malamai suke bayani yaya ake iya rage fushi idan mutum ya fushi ransa ya ɓaci yakan iya furta kalma wadda take ba daidai ba sai ya ce haddasani ubay bin ka'ab ubay dan ka'ab mutumin madina ne ansari ne sahabi ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Musa qama qatiban fi bani Isra'ila ka gani annabi ya bada ansa annabi Musa ya tashi yana yin huduba wa banu Isra'ila annabi Musa dan Imran Musa dan uwan annabi Harun to yaya Nauf al-Bikali zai ce ba shi bane wannan ta sa ibn abbas ya yi bacin rai ce ka zama aduwallah na sani ko kuna fahimta na kaga ai annabi karara ya faɗi wani musa ne musan bani isra'ila gashi ma har an ce ya tashi yana musu hudu ba yana musu bayani to ga abin da ya faru kenan wannan raddi ne ibn abbas ya yi wa nauf albikali inna musa kama khatiban fi bani isra'ila annabi Musa ya tashi yana huduba a cikin mutanensa in an ce huduba wato wata magana ce ta daban ba irin sauran zance ba yadda wani zai tashi ya miƙe kuma galiban huduba ana yin ta a tsaye ne ba a zaune ba sai dai wanda yake da larura ba lafiya ko gurguntaka da haka shi yasa ya tashi ya miƙe wa mutanensa banu Isra'ila yana musu huduba to fasu ila ayyun nasi alam daga cikinsu kawai wani sai ya jefa wa annabi Musa tambaya ce ya Musa waye ya fi kowa ilimi ne ka ji wata tambaya malam waye ya fi kowa ilimi faƙala ana sai annabi Musa ya ce ni ne to ina so ‘yan uwa su gane wannan tambaya da wannan amsa shi mabiyi ne ya tambayi annabi Musa kar ku manta shi annabi Musa annabi ne daga Allah kuma shi kane ne a lokacin shi dai a saninsa shi annabi Musa a saninsa ba wani wanda yake gaba da shi tunda shi annabin Allah ne shi ake yi wa wa'ayi shi ake cewa ya ce kar ku yi ko ku yi daka shi mai tambaya almajirinsa ya tambaye shi waye ya fi kowa ilimin sai ce ni ne kamar yadda malamai suke cewa lokacin da aka zo mulki ko neman mulki ko a naɗa wani mulki ba laifi mutum in ya ga shi ya fi kowa cancanta ya ce shi ya fi cancanta tun da ba wanda ya fi shi da ya san akwai wani wanda ya fi shi to da bai zai ce shi ya fi cancanta ba da haka a iya sanin annabi Musa a doron duniya a wannan lokacin ba wani wanda ya fi shi da haka annabi Musa abin da ya faɗa daidai ne kuma kar ku manta annabi ne amma yanzu ku anil hawa baya magana kan san zuciya to amma Allah tabaraka ta'ala sai da iladabtar da shi annabi Musa a matsayinsa na annabi an so akwai wata kalma da ya kamata ya faɗa ba wannan ana ɗin ba duk da cewa za mu yi hukunci a zahiri ga annabi Musa da abin da ba ni sunan shi abin da ya sani abin da ya gani ba wani shi ne annabi shi ne yoga kwata-kwata shi ne malamin da haka wani ya ce wai wa ya fi kowa ilimi ne kuma ana nufin ilimin addini da haka annabi Musa ya yi ko ya ce ai ni ne alamun nas wannan malamai suka ce bi hasabi i'tiqadihi saboda shi annabi ne a wannan zamani kuma babu wani mutum a wannan zamani wanda ya fi annabi babu daka labari ne na gaskiya ya faɗa kuma shi a ƙudurin annabi musa yana ganin ba kuskure ya yi ba saboda ya yi magana ne a zahiri a fili kawai ana a'lamu fi zanni wa i'tiqadi ni nafi kowa ilimi a zatona da kudirina fa ataballahu alaihi id lam yaruddahu ko lam yarudda al-ilma ilayhi kai sai Allah ya zargi annabi Musa me yasa saboda annabi Musa bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba a lokacin da aka tambaye shi da sai ce Allahu a'lam sani ko kun gane kalmar mu'ataba ana nufin zargi da ya kamata da aka tambaye shi ya nuna a'a Allah ya fi kowa sani ya ce Allahu a'lam ko dai Allah shi ya fi kowa ilimi ɗaya kenan ko kuma Allah shi ya fi kowa sanin wa ya fi ilimi a yanzu a bayan ƙasa to ita ma wannan kalmar ba ta hau da haka annabi Musa ya kamata ya ci kamar yadda mala'iku suka ce wa Allah a cikin ƙisar suratul baqara la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-'allamul ghuyub ya Allah ba mu da wani ilimi sai abin da ka ilmantar da mu Allah ya zargi annabi Musa ne dan kada a yi koyi da shi anan kada wani a tambaye shi abin da ya shafi ilimi irin wannan ya ce bai ce Allahu alam ba Allah baya so ba a danganta ilimi zuwa gare shi ba kaga wannan koda wanda bai kai kamaluhu fi taskiya mana bai kai cikar annabi Musa wajen tsarki da matsayi ba kada mutum ya danganta ilimi zuwa gare shi kaga wajen uluwu daraja ba kai annabi Musa ba kamalu taskiya ba kai annabi Musa ba alaihi salatu wassalam shi annabi ne kuma an tabbatar bayi da alkibir bayi da al'ujub babu girman kai babu jiji da kai babu da'awar abin da babu duka babu wannan duk wannan kazanta ne wato ba za a danganta shi ga annabawa ba in ni da kai ne yanzu za a ce muna neman suna ne ko muna neman matsayi ko mu danganta kanmu abin da ba mu da shi amma annan Musa babu wannan labarin an ce manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama da yazo bayani akan shine shugaba na dan adam cewa ana sayyidu walad adam wala fakhra ni ne shugaban dan adam gaba ɗaya amma ba da alfari ba kaga ya ce ba da alfari ba ba yana nuna cewa ya fi kowa ɗin ba a tawadu'unsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa auha Allahu ilaihi inna li abdan bi majma'il bahrain take kurin Allah sai mai wahayi yace ya Musa ka ce kai ne ka fi kowa ilimi ko to ina da wani bawa a majma'ul bahrain a mahadar koguna guda biyu maza tafi ka je ka nemi ilimi a wajensa tun da ka ce kai kafa kowa ilimi to yau za mu nuna maka ko wanda fi ka ilimi ko da ku kai annabi ne la ilaha illallah shi sa lamarin Allah sai shi ya ubangiji ka ba mu ikon binka wannan bawan shine al-khadiru asalin sunan al-khadir ne khadiru shine ba shi yake cewa halliru duk wanda kaje ana cewa halliru to khadiru ne ko khidir duka wasu na faɗa khadiru alaihi salam kuma Allah ya ce da shi bawa ne a majma'il bahrain Allah ya ce huwa a'lamu minka ya fi ka ilimi ya fi ka ilimi bi shay'in makhsusin da wani abu ke bantacce wanda wannan malamai suke cewa wani abu ne Allah ya keɓance shi khadiru ko dai mu ce annabi khadiru ko mu ce wani bawan Allah Khadiru dan akwai sabanin malamai shin wannan din annabi ne shi annabi halliru za a ce ko ko wani bawan Allah to wasu suna cewa ba annabi bane wasu kuma suna cewa a'a annabi ne to Allah ya kebance shi da wani ilimi wanda Musa ba shi da wannan ilimi alayhi salatu wassalam to kuma wannan keɓance shi da Allah ya yi da wani ilimi na musamman baya nuna cewa ya fi annabi Musa ya fi shi matsayi a wajen Allah ina fata ana fahimta shi fa Musa me yasa za a ce halliru bai fi shi ba shi annabi ne shi manzo ne kuma Allah ya yi magana da shi wa kallama Allah Musa taklima kaga ko annabi khadir ko bawon Allah khadir bai samu wannan matsayi ba shi sa malamai suka ce ko da Allah ya ce shi anan Musa ya je wurin wannan ya nemi ilimi to ba yana nuna cewa ya fi shi falala bane abu na biyu malamai suka ce wannan yana nuna zaka iya zuwa ka nemi ilimi a wajen wanda ka fi shi falala yanzu mutumin da yake da sarauta ba sarake ne a cikin mutane ko mai mulki kun ga falala a duniya falala a idan mutane matsayi ai kun ga yafi malami amma karamin malami zai zo yayi wa'azi ba sarake ya saurara shugaban kasa ya saurara shugaban al'umma ya saurara kowa ma ya saurara ashe wannan yana nuna duk girmanka da matsayinka kakan iya zuwa ka nemi ilimi a wajen wanda bai kai ka ba kana iya zuwa ka nemi ilimi a wajen ɗanka kana iya neman ilimi wajen matarka kana iya neman ilimi wajen ƙaninka yaranka a kasuwa watakila ya fi ka sanin wani abu za ka je koya maka duk wanda bai yadda da samuwar wannan ba a rayuwa to yana cikin wahala kuma yana cikin alama ta takabbur ta girman kai imamul bukhari Allah ya masa rama yake cewa ba za ka taba zama wantowa malami ba sai ka yadda za ka yi ilimi a wajen na gaba da kai malaminka wanda ya girme ka na ɗaya abokinka mai ilimi za ka zuwa ka nemi ilimi a wajensa na uku ƙaninka wanda yake na ƙasa da kai kenan shi ma zai iya baka ilimi ka ɗauka to ga annabi Musa ya kama hanya ya tafi ya je ga wannan bawan Allah wannan ko wane ne wannan bawan Allah da Allah ya lace da shi ya je shi majma'il bahraini ya je ya same shi duk da annabi Musa annabin Allah ne ga risala ga maganar Allah ga attaura duka Allah ya hada masa shi shi kadai kuma abin mamaki dukkan annabawan banu Isra'ila duk annabawan banu isra'ila suna ƙarƙashin shari'ar annabi musa ne duk annabawan banu isra'ila suna ƙarƙashin mai shari'ar annabi musa da haka wannan yana nuna cewa khadir bai fi annabi musa ba ina wannan bayani ne saboda akwai 'yan bid'a da suke amfani da wannan su ce ai akan samu waliyi ya fi annabi kula ai wannan khadir din ai wani bawan Allah ne ai wani waliyin Allah ne to sai ake juya magana sai a ce to ai waliyai ma sun fa annabawa shi yasa nake ta wannan bayanin ina jaddada shi don a gane dan an ce ka je ka nemi ilimi a wajen wani baya nuna cewa wani ya fi ka da komai kuma menene hikimar kuma menene wisdom wato ban sani ba me ake nufi na ai kokarin a dasa wa mutane cewa waliyai sun fi annabawa yawwa wali ya fi annabi to kaga waliyan nan za su iya zuwa su kawo shari'ar da annabi bai zo da ita ba kenan kurin wani yana zaune shi ba annabi ba ne sai ya zauna cewa mutane ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza sai a ce ai waliyi ne sai a ce ai annabi bai kawo abin da ya zo sai a ce to ai waliyai sun fi annabawa to wannan kuskure ne wannan ba aqida kwarai ba ce ko da wani zai ji a wani bayani ko wani karatu na wani malamin bid'a yana bayani cewa waliyi ya fi annabi la waliyi bai fi annabi ba yaya za a yi waliyi ya fi annabi ai annabta da manzanci ai manzila ce la fauqa manzila babu wani matsayi da ya fi babu su ne yan aikin Allah wanda Allah ya turo musu yake musu wahayi yanzu wanda Allah yake masa wahayi kace wai akwai wani mutum wai da ya fi shi saboda waliyi ne shi a'a babu wanda zance babu shi waliyai ba su fi annabawa ba to kaga annan Musa Allah ya hada masa wadannan abubuwa wanda shi bawon Allah Khadiru Allah bai tara masa wadannan abubuwa ba duk shari'ar annabawan banu Isra'ila suna karkashin shari'ar annabi Musa ne a Allah masarawa kuma shi Khadir ai ɗaya ne daga cikin su ai shi ba a tsibirin ba a banu Isra'ila yake ba wal Khadir wahidun minhum Daka shi ma yana cikin ƙasan annabi Musa kenan. To, Allah ya ce da annabi Musa, ina da wani bawa yana can kai tafiya mai nisa majmal bahraini mahaɗar kogunan nan guda biyu za mu zo mai bayani. Kaje za ka same shi, kaje zai nuna maka akwai abin da baka sani ba. Wallahi wannan malam ba wani abu ne ba ko ba, dan dai kawai mutane sun gini ne akan nuna isa. da girman kai duk wanda yake jin yana da ilimi ko yana da matsayi a cikin al'umma sai yake ga yafi kowa yayi kuskure wallahi wallahi ba daidai bane kuskure ne wallahi malam danka sai koya maka danna wayarka danka sai ce baba ai ba haka ake ba ai in ka shiga nan ka danna nan nan ai kaza ne kuma yanzu abubuwa nawa mata ka tafi ka iyawa amma fa ka yadda to ba tafi ka ba nan to shikenan sai wani yazo ya ce tunda matarka ta fi ka iya tuka tuwo ta fi ka iya miyar kuka shikenan ta fi ka sau nawa mutum zai je kwas babban ma'aikaci ne a ofis amma za a tura shi ya je wata ƙasa kwas ko ya je wani gari kwas a turo waɗanda za su yi musu kwas ɗin wallahi ba su kai su ba amma haka za su yi musu kwas ɗin kuma su musu jaraba su maka amma in an zo wanda ya masa jaraba nan ya maka nan albashinsa bai kai na wannan ba to shikenan kawai sai a ce wannan ya fika a a nutsu ba zai fika gaba ɗaya ba sai musa ya ce ya rabbi kai fali bihi yaya zan yi in haɗu da wannan bawan allah yaya zan haɗu in samu hanya mai sauƙi in rabauta in je in ga shi khadir ƙala ta a ma'aka hutan wannan duk wahayi ne da aka yi masa sai aka ce to abinda za a yi ka nemi kifi hutu shine as-samak yana cikin sunanakin kifi al-hutu ana nufin as-samaku babban kifi fataj'aluhu fi miktalin ka sanya shi a cikin wato miktal kwando kwando shine zimbil an gane kwando ka sa shi a kwando a yanda zaka rinka ganin sa babban kwando ana ana yi masa jam'i da a makatil miktal kwaya daya jam'in sa makatil an gane ko ka nemi kifi ka sa shi a kwando haka Allah ya so ayi abin fa haisu ma faqattal huta ka ci gaba da tafiya duk lokacin da ka nemi wannan kifi ka daina ganin sa gashi dai ka dauke shi kifi ne yana cikin kwando kana tafiya da shi in ka neme shi ka rasa ka duba baka ganshi fahuwa samma to wannan hadir din yana wannan wuri da ka nemi kifin ka rasa ma'ana kifi ne zaka dauka zaka tafiya da shi idan kai tafiya kai tafiya akwai lokacin da zaka je wani wuri kifin nan zai fita daga cikin kwandon nan zaka neme shi ka rasa to a inda kifin nan ya bata inda ka nemi kifin nan ka rasa to ka duba wannan gurin in Allah ya so da zaka tarar da wannan bawon Allah Khadiru to fa shi yasa ya ce fa huwa samma kalmar samma ana nufin hunaka a nan dai zaka same shi shikenan fa akhadha hutan fa ja'alahu fi miktalin annabi Musa ya dauki kifi kamar yadda Allah ya umarce shi um ya sanya shi a cikin kwando kamar yadda aka bashi umarni summan talaqa wan talaqa ma'ahu bi fatahu yazo zai tafi sai ya tafi da yaron sa an gane ko fatahu yaron sa nayi bayani a satin da ya wuce yaron sa Yusha'u kenan wanda yake masa hidima shi yasa aka ce Yusha ibn Nun yawa yusha ibn nun wannan yaro almajiri na annabi Musa ko yaron annabi Musa mai yiwa annabi Musa hidima kenan daman duk manyan mutane suna da masu musu hidima dole ne mutum ya zama akwai mai masa hidima wanda yake taimakon shi saboda dan adam gajiyayye ne ba zai iya yin komai ba da haka musamman musamman annabin Allah dole ne ya samu wanda zai rinka taimaka masa a cikin al'amuransa da haka da ya zo tafiya sai ya tafi da shi kamar yadda manyan mutane in za su yi tafiya sai su ɗauki masu musu hidima su tafiya da su wannan ba laifi ba ne mutum ya ɗauki wani wanda zai rinka taimaka masa a cikin al'amuransa na rayuwa kuma wannan yana nuna mana muhimmancin ɗalibi ya rinka hidima wa malamin shi ya rinka bin malaminsa yana yana yana yi masa hidima annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya in ya cire takalminsa akwai sahabin da yake rike mai takalmi shi ya rike ma ya sa shi har a dantsansa nan da ne ma rike shi hannu wajen karma wani ya karba in ya zo zura shi yake ya zura shi anan ya zura shi anan tsabar san annabi yana rike da takalma annabi haka alaihi salatu wassalam idan zai tsuguna su suke ɗauko masa abun kama ruwa buta ko dutse da zai yi tsarki ko sandar da zai rike idan zai kwanta su suke masa shimfiɗa idan ya tashi su suke nadewa in zai ci abinci su suke zuwa su je su dauko masa in ya gama shi suke daukewa alayhi salatu wassalam wannan duk hidima ce da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar da su akan wannan saboda addini ne ibada ne duk wanda yake kasan wani yayi wa na gaba da shi hidima kuma wannan ita ce tarbiyya islamiyya wannan rayuwa da ake ai duk ɗaya muke ai kanmu ɗaya ai kai ma kaza ne ni ma kaza ne wannan ba addini bane duk wanda ya girme ka da shekara daya ko da wata daya ko da sati daya wallahi ko da kwana daya ne to ya girme ka dole sai ka ba shi wannan girman wannan fa ba wai maganar karatu ba a'a a shekaru ma ana so a samu ladabi yaro ya girmama na gaba da shi saboda me saboda ya riga ka zuwa duniya kuma yana daga cikin musulunci da imani ikramu zishaib a girmama mai furfura a girmama mai shekaru ko a girmama na gaba tun daga gida kuma ake koyon wannan tarbiya a koya wa yara su rinka girma yayyensu su rinka ce musu yaya ko in sun yi laifi a ce musu yayanka ne fa ya san cewa yana gaba da shi ba wai yaro ya rinka jin kansa ɗaya da wansa ba wataƙila ko ya fi wan samu ko ya fi wan kuɗi ko ya fi wan albashi mai ƙarfi wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma tarbiyyar nan a taho da ita har in an fita gida dole ne a yi aiki da ita shi sa mun sha faɗa muna maimaitawa yara matasa masu zuwa masallaci to a rinka girmama masu shekaru ka zo za ka shiga masallaci ga dattijo ya zo zai shiga ɗan saurara masa ba shi wuri ya shiga ka zo za ka ɗauki takalmi ga dattijo ya zo zai ɗauka ɗauki ka miƙa masa ka girmama shi amma kaga ana kokawa tsakanin dattawa da yara a ture da cijo babu girmama wannan ba daidai bane wannan kuskure ne da ka shari'ar musulunci babi ne mai zaman kansa ta zo da shi akan girmama na gaba da ka annabi Musa da zai zo tafiya sai ya dauki Yusha ibn Nun hatta idza ataya as-sakhrata suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya har sai da suka zo wajen wani dutse a a wannan majma'al bahraini ga kogi ga kogi sannan ga wani katon dutse da Allah ya sa shi a cikin tsakanin kogunan guda biyu shine majma'al bahrain to ga su sun zo wannan dutse a wada a ru'usahuma fanama sai annan Musa ya ce to mu tsaya mu yi bacci anan mu huta an yi tafiya ne mai tsawo yanzu annan Musa shi ma ya fito neman ilimi kenan kuma daga nan malamai suke cewa kenan mai neman ilimi ya kamata ya fita da guzuri dole ne wanda zai je neman karatu sai ya fita da guzuri sannan kuma ba laifi bane mutum ya huta kawai ashe kaddara ce ta zo gurin sun ga katan dutse ga mahadar kogunan nan guda biyu ga wani babban dutse falalan dutse sai suka ce to bari su hau su kwanta su dan huta su yi bacci suna kwanciya wa tarabal hutu wannan kifi kawai sai ransa ya dawo kawai sai kama motsi kalmar ittaraba ana nufin taharraka kawai suna kwanciya da suka fara bacci sai kifi ya fara motsi Allahu akbar fil miktali a cikin wannan kwando me ya faru wannan ruwa na wannan mahadar kogunan guda biyu sai Allah ya mai da wannan ruwa ya zama ma'ul hayati ruwa ne na rayuwa daga jin kanshin ruwayen nan guda biyu na wancan kogin da wannan kogin kawai kifin sai ransa ya dawo shi wata ƙudurar ubangiji ne za ta faru shi kenan fakara da minhu fasakata fil bahari kifin nan ba sai ya sufa daga cikin kwandon nan mafut yana fita kawai sai fada cikin kogi ya bata kifin da aka ɗauko shi tafiya mai nisa yana cikin kwando yau gashi an zo ya yi rai ya miƙe ya fita daga cikin kwandon fattaka da sabila hufil bahari saraba kawai kifi ya kama hanyarsa ya shiga cikin kogi kalmar saraba tana nufin maslaka kawai ya bi hanyarsa ya shiga to kifi daman da ruwa sai ka tambaye shi ina za shi a ya zo gida shine fattakaza sabilahu fil bahri saraba ya kama hanyarsa ya miƙe ya samu maslaki ya samu wai ya samu hanya kurin ya shiga ya wuce ya shiga cikin ruwa wa amsaka Allahu anil huti jiryatal ma'i fasara alaihi mislu tab Allah da ikonsa sai ya rike ruwan ya hana ruwan gudana ya mai da shi kamar attab kamar foundation akdul bina kamar gini idan mutum yana gini ai kaga yana tsaye da sumintin ko yana tsaye da bulan ga kifin ya shiga ruwan kuma Allah ya hana ruwan ya tafi shi daman ya kamata ya tafiya ne da tafiyan ruwan ko ya fi tafiya da wuri da tafiyan ruwa in dai ruwa yana gudu to ba za ka samu kifi a wurin ba in kuma Allah ya tsaye da ruwan ya zama kamar kududdufi to duk inda zai je izagaya yana wurin to shine Allah ya rike kifin a wurin falamma sai kaza nasiya sahibahu an yukhbirahu bil hut ga annabi Musa ya farka da shi da yaronsa Yusha kenan sai shi sahibin Yusha din ya manta ya bawa annabi Musa labarin fa kifin nan fa ya sullube daga hannunsa ya tafi daman yushau shi yake rike da kwandon bacci ya kama nan musa bai gaya masa cewa abincinsu fa ya yi rai ya tashi ba dama wannan kifin shine abincinsu ai ai kifin guzuri ne ai tunda za a tafi karatu sai da guzuri dan bodin zai tafi makaranta ai sai da kanzo da garin kwaki sai da gishiri sai da magi sai da omo sai da sabulu ko sai da kudi aljihu annabin Allah ma zai tafi neman ilimi sai da Allah ya ce tanadi da haka duk wanda zai tafi karatu sai ya tanadi wani abu ko ba ka bane yawwa mai talimi yace ala la yanalul ilma illa bi sittatin ba a neman ilimi sai da abuwa guda shida zaka'un wa sirsun wa sibarun wa bulghatun wa irshadu ustadin wa tuli zamani ba a samun ilimi sai da wani abuwan guda shida zaka'un wa hirs na farko mai neman karatu duk ɗalibin da zai karatu ya zama wani nan gaba ya amfanar da mutane a duniya to sai ya zama mai zaka mai kwakwalwa mai basira ka yi ƙoƙari ka zama mai basira ka bi hanyar da ake a samu basira da nutsuwa da kuma kwaɗayin ilimi duk inda ɗalibi yake in baya kwaɗayin karatu ba zai karatu ba ubansa zai ta turo shi tunda bai da wato wannan a hirs bai da kwaɗayi kwaɗayin karatun to ba zai karatun ba a sa shi a jami'a ya fadi a kai shi kwaleji ya fadi kawai yawo yake so ba basira ba kwaɗayi da haka dole ne neman ilimi sai an samu zaka'un wa hirs fasaha basira kwakwalwa ta ganewa da riƙewa da kwaɗayi wasu ibarun sannan haƙuri daga sabru ne ba a neman karatu ba haƙuri duk wanda bai zama mai haƙuri ba wallahi bai zai samu ilimi ba kuma na gaya muku wannan ilimin da na addini da na boko gaba ɗaya in akwai wanda yake jin ana iya neman ilimi a duniya ba babu haƙuri ya daga hannunsa ya faɗa da ka dole sai ka yi haƙuri kowa in zai baka labarin rayuwarsa ta ɗalibta sai ya gaya ma ya haƙuri ko annabi lokacin da ya ɗalibta yake karɓan wahayi sai dai haƙuri ballantana kai dole ka haƙurin talauci dole ka haƙurin yunwa dole ka haƙurin rashin abin hawa rashin abinci rashin kuɗin kashewa rashin kaza rashin kaza dole sai ka zama mai haƙuri haƙuri da rayuwa haƙuri da zaman bakunta ka baro garin ku ka zo inda ba naku ba ka ga baro gatanka dole sai ka haƙuri kun na uku ko zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulgha guzuri dole sai mutum ya samu dan abin da zai kai shi imam bukhari aka ce in zai je karatu ko zai je neman ilimi duk wani gari da dan jarinsa da dan kudinsa in ya je sai ya ce a wannan garin wane ne suwaye yan kasuwa masu amana a garin nan sai ya ce akwai alhaji wani akwai wani akwai wani shi me da me suke sayarwa suna sana'ar kaza in ya ji sana'ar duk ta yi masa ta halal ne sai ce a kira mun su in sun zo sai ce to za mu yi mudaraba za mu yi tsarin kasuwanci ni almajiri ne na zo neman ilimi wannan gari kuma ina da kuɗi na juyawa da ka ga kuɗi na ku je ku juya ni ina neman karatu in an samu riba a rinka kawo mun da shi zan ci abinci haka imam bukhari yake wannan mai sayi bukharin haka ya ƙara rayuwarsa ya tanadi kaga an yi guzuri kenan ya tanadi dan abin sa ya tafi duk garin da ya je ya zauna sai ce to zan zauna shekara ɗaya nan da ka duk lokaci wata kaza za ka kawo mun guzuri in an kawo mun guzurin bai komai abinci yake saya kuma ya saya wa ɗalibansa shi bai da mata shi bai da da imam bukhari komi bai da shi bai da katon gado bai da katuwar mota bai da kaza komi bai da shi in ya tashi barin gari ko daga shi sai boransa kawai sai mayafinsa kawai shikenan sai littafansa sai jakinsa da zai hau kora kumansa shikenan ni ne ne da kai shirgi yau aka ce zaka kaura a garin nan tirela ma ba za ta dauki kayanka ba saboda tsabar mun shirya wa duniyan nan muna nan wallahi kuwa wallahi wallahi ba a gane kuskuren sai bayan an mutu zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulghatun wa irshadu ustazin kuma bayan da za mutum ya karatu babu babu guidance shine irshad guidance na malami mutum kawai ya zauna saboda yana kwakwalwa ya iya hadda yana ganewa ya rinka haddace abu a daki bai zai yi ba sai ka samu malami da kake makale masa kana bin sa yana dora ka saboda duk ɗalibin da ya karatu ba malami to akwai damuwa ba zai ga girman kowa ba kuma zai ɗauka shi duk abin da ya shi ne daidai da ka dole ne mutum ya bi malamai kamar yadda malamansa su ma sun bi malamai to sunnar neman ilimi ka bi malamai ka zauna a wurin karatu ka saurare su ka tambaye su kuma dole ne malamin ka sai ya fi ka sanin wani abu dole ne wa irshadu ustaz shi zai ce kai kaza karke kaza neman shawara a wajen malami wa tuli zamani abu na shida shine dogon lokaci dogon zamani ba a yin karatu nan da nan nan da nan nayi na gama na zama malam kamar yadda dalibai yanzu suke da mutum ya dan dauki dan littafin sa ya rike ya je ya dan yi kap kap kap kap shikenan ya zama ustaz ya zama malami ya iya daura rawani ya iya rike carbi ya iya kaza an bude masa masallaci yaje ta zagin mutane a'a sai an dade ana yi karatu ba a samun sa a dare ɗaya wallahi sai an yi shekaru ana yi ko mutum ya zo kawai wai yanzu yanzu nan wai ce wai ai shi har ya gama da qur'ani a'a ya wuce wannan qur'ani ya wuce sai an bautu shekaru ake masa baya zama ma a lokaci gajere shi qur'ani iya dadewanka da shi iya gogewarka da iya karanta shi haka qur'ani haka ya gada haka kuma ilimi kuma kullun zaka bude littafi kai karatu sai ka samu abin da ka karu yanzu yau dinnan ina muku karatu anan na karanta sharhin wannan hadisin a yau dinnan na dade da karanta wannan hadisin shekaru amma da nazo ina karanta maganganun malamai a yau dinnan sai da na karu da abin da ban sani ba kuma kullun ne in dai mutum zai bude littafi ya karanta wallahi sai ya karu da abin da bai sani ba to ba a yin ilimi ba a dade ana gogawa ba ɗan uwa ɗalibai kar ai gaggawa mutum yanzu yanzu ya nemi ya tafasa wai kawai mutum yana tashi wai sai ce wai sai ya zama malamin sa sai ya zama kamar malamin sa bai zai yi ba malamin ka shekara nawa yana yawon neman ilimi malamin ka shekara nawa yana wahala ba a ma san shi ba da haka dole sai ka dau lokaci dole sai ka dade sai ka wahala ka ɗebi shekaru kana ta fama ba labarin ka sai can ƙarshe wal Allah sai kuma Allah ya zo ya bayyana ka ka zo kai ta bada hidima amma ɗaliban yanzu ba su gane wannan lamari ba kawai mutum yanzu yana yi kawai yanzu yanzu ya abin nan ko wataƙila mutum ya je wata ƙasa ya yi karatu gani yake da ya je ƙasa kaza ya yi karatu ya dawo shikenan kawai kowa ya san shi ya zama malami zai iya warware kowace matsala wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane zaka je ka gama karatu a ƙasar da ka je kai karatun yar gajeriyar matsala ma wataƙila sai bayan shekara goma ka gane ta da haka mutum ya daina jin cewa shi wani ne to a nan gurin duk da za mu lura da waɗannan abubuwan wallahi a wannan tafiyar ta annan Musa ta neman ilimi zuwa wajen Khadir ya hada abubuwan nan gaba ɗaya guda shida da mai ta'alimi ya faɗa shikenan shi Yusha'u ya manta bai bashi labari nasiya sahibahu an yuqirahu bil huti fantalaqa kawai sai suka tashi suka kama tafiya kuma an yi bacci suka ce to bari su ƙara gaba baqiyatu yawmihima wa lailatima sauran yinin su da daren su hatta idza kana min al-ghadi sai da gari ya waye malam Musa ni fatahu sai anan Musa ya ce wa yaransa Yushau kenan ka duba Qur'ani sai ce fatahu yaransa dan a nuna ma akwai babba akwai karami ba a ce abokinsa ba kai ba a ma ce almajirinsa ba ma sai aka ce yaransa ashe wani zai iya zamantowa yaron wani ba aibu bane dan na zama yaron wani ba laifi bane da haka sai annabi Musa yunwa ta kama shi sai ce da yaron nasa yushau atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba yace ka ba mu abin karin mu mana gada'ana ta'amana in an ce gada a larabci shine breakfast abincin safiya shine algada al'asha abincin yamma kamar yadda a turanci ma akwai breakfast akwai dinner ko akwai lunch to su ma a larabci akwai wannan to atina gada ana kawo mana abincin karyawar mu yana nufin kifin da muka ɗauko daga gida muka taho da shi da Allah ya ce in taho da shi ɗauko mana ka ya gan mana wani ɓangare guzurin mu mu ɗan yaga mu ɗan ci saboda kaga kenan dole in mutum zai je neman ilimi sai ya ci ya sha ba zai yi ba laqad laqina min safarina hada nasaba kai hakika wannan tafiya ta mu mun haɗu da gajiya kalmar nasaba tana nufin ta'aba annasabu at-ta'abu a larabci duk ma'anar su guda ɗaya gajiya malamai suka ce wannan yana nuna mana duk wanda zai tafiya ya nemi ilimi sai ya gaji hanyar neman karatu sai an gaji hanyar neman dukiya arziki sai an gaji kuma ashe ana yin tafiya fadarha wa sharriq la yaqirru bika al-gharbu a bar gari a tafi in an zo neman karatu sai an yi tafiya a je wani gari a je a kama neman ilimi haka ake malamai suka ce menene yasa anan Musa ya ce an gaji ya ce a to ai tafiya ce ta kafa da ake ta yi kuma wuri ne mai mugun nisa daji gaba daji baya daji amma ya za a yi tunda an tafi neman ilimi ne kuma akan umarnin Allah ne tafiyar tafiya ce mai gajiyarwa kwarai da gaske malamai suka ce raja'ul matlub wato yukarribul ba'id tsammanin samun abin da kake nema to baka ganin nisan wuri yanzu idan kana neman wani abu mai muhimmanci aka ce maka yana can ƙarshen duniya in dai ka san zaka samu wannan abun to ba ka ga nisan ba zaka yi ta tafiya ne raja'ul matlub yuqarribul ba'id tsammanin abin da ake nema za a same shi to duk nisan tafiya ba za ka ganta ba za ka tafi tauci za ka je sayo kaya za ku je neman wani abu kun tabbatar in kun je gari kaza za ku samu wallahi ba ruwan ku da nisan za ku ta buga tafiya ne kawai a kwana a tashi a kwana a tashi kawai ba wani damuwa saboda kun san abin da kuke nema insha Allah wato za ku za ku same shi sannan kuma suka ce alkhaiba tub'idul qarib alkhaibatu tub'idul qarib abinda ka dauki tsammanin ba za ka same shi ba ko a kusa ne sai ka ga ya maka nisa ko daga nan zuwa tal'udu nan zaka je wani abu ne zaka je neman sa amma ana ganin ba lalle ka samu ba to sai ka ga ya maka nisa amma an an ce ka je daga nan zuwa ka zaure akwai abin da zaka samu wallahi zaka tafi zaka je ka neme shi to anan tsammanin annabi Musa zai samu abin da Allah ya ce zai samu na Khadir ya je nemi ilimi a wurinsa duk nisan tafiyar bai ganta ba ashe ya gaji sai da ya sauka ya kwanta ya tashi yunwa ta kama shi ce kai wannan tafiya fa mun ji jiki mun gaji amma za mu buga dole sai mun je mun haɗu da abin da muke nema ƙala ولم يجد موسى النسب حتى جاوز المكان الذي امر الله به malan kaga abun mamaki kaga wani ikon Allah inda Allah ya ce annabi Musa ya je ya haɗu da shi khidir ɗin nan har ya isa wurin Allah bai sa mai ya ji gajiya ba kwata-kwata yaushe fara jin gajiya ashe sun manta ba sun kwanta sun yi bacci kifin nan ya tafi ba ya shiga kogi ashe a nan ɗin da suka tashi suka ƙara gaba suka ce bari tafi neman khidir ashe a nan yake to wannan yan tafiyar da suka yi daga inda suka kwanta suka yi baccin nan kifin nan ya sullube ya fita to daga nan kuma Allah ya kawo musu gajiya saboda sun wuce inda ubangiji ya umarce su da su je shine walam yajid Musa yajid Musa at-Ta'ba hatta jawaza al-makan alladhi amara Allah Musa bai ji gajiyan nan ba sai da ya tsallake wurin da Allah ya ubarce shi ya je shine Allah ya jefa masa yunwa ya jefa mai gajiya dan Allah ya takaita masa wahala shikenan faqala lahu fatahu siyaran su yishe yace ara'aita id awaina ila as-sakhra anan Musa ce kai kawo mana abinci mu mu ci sai ce kai ka manta ya malam ya annan Musa lokacin da muka je wajen babban dutsen nan a majma'il bahraini mahadar kogunan nan guda biyu fa inni nasitul hut wallahi anan na manta kifin kai wani irin yaro ne wannan yaya akai haka ka manta kifin fa inni nasitul hut sai ya ce ka duba ladabi sai ce ni ne na manta bai ce mun manta ba nasaban nisyana li nafsihi ya danganta mantuwar akan kansa saboda me ai a lokacin annabi Musa shi bacci yake yi me bacci za a danganta masa wannan abu a ba za a danganta masa ba sannan kuma shi yusha'u lokacin da ya nemi kifi bai ganshi ba yace ba zai tashi malaminsa daga bacci ba ya kamata ya tashi Musa ya ce kifin mu fa ya bata abincin mu fa ya bata to bai tashe shi ba saboda ladabi bai kamata ya tashi annabi daga bacci ba bayan wannan kuma ya kasa tuna ya tunatar da shi cewa mun fa bar kifin nan kawai suka manya suka tafiya to yanzu gashi an zo ana nema kaddara ta zo sai ce amma wa ma ansanihu illa shaitan an azkura ba wanda ya manta ni yasa na manta wannan kifi shedan ne ya hana ni in tuna ya danganta shi zuwa ga shedan saboda ladabi tare da Allah bai ce Allah ne ya mantar da ni ba wannan ta'adduban ma'albari kenan ladabi tare da Allah bai ce Allah ya mantar da ni ba saboda yaro ne mai tarbiya shi yushau bai ce Allah ya mantar da shi ba wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba annabi Musa ya bi hanya a cikin kogin nan yana mamaki yace a a yanzu kifi da yake kifi matacce a cikin kwando yayi rai ya fita ya tafi shine ya bi hanyar yace nuna mana hanyar da muka bi yana mai ban mamaki shine wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba kun ga yadda qur'ani yazo ko wancan wattakhadha sabilahu fil bahri saraba kifin kenan wannan kuma wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba annabi Musa ne ya bi sabilahu ai hanyar kifin ya bi ajaban yana mai ban mamaki kamar yadda wasu malamai suka fassara wato abun mamaki ne kwarai da gaske kenan zai zama ajaban dinnan maf'ulan ne saniyan maf'uli ne na biyu na kalmar ittakhadha sabilahu fil bari kamar ittakhadha sabilahu fil bari sabilan ajaban kenan ya biya sulbiyat da aljar da almajrur din na cikin ayar muta'alliqun ne na ittakhadha to sai kuma fa'ilin ittakhadha din fa'ilu ittakhadha to wanne ne zai zama fa'ilin sai zama alhut kenan wannan kauli na farko wasu ka ce a'a ba fa'ilin ittakadan hut ba ne a Musa ne, ai ittakada Musa sabilal huti fil bahari ajaban kenan. Sai annabi Musa ya bi hanyar kifin nan a cikin kogi yana mai ban mamaki. To haka fassarar take kamar da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama. Dole yi mamaki, kai ma dole kai mamaki, ce kifin da aka ɗauko shi a kwando ana tafiya da shi a matsayin kifin da za a cinye. ya yunkura ya ji kanshin ruwa ya tashi har ya shiga kogi akwai abu mamaki kwarai-kwarai da gaske fakana lilhuti saraban wali musa wali fatahu ajaban haka Allah ya raba ayar alhut saraba musa da shi da yaronsa kuma ajaba kenan ya bi hanya yana mamaki yana bibiya fakala musa sai annabi musa ya ce wa a yaron sai yusha a to ai zalika ma kunna nabghi ai ai wannan shine abin da muke nema ai ai da ni Allah ya gaya mun inda naje na nemi kifin nan na rasa to nan ne zan samu khidir ne ai da ka gaya mun zalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa dan haka sai suka juya su biyu shine fartadda ala asarihima gurbin hanyar da suka bi da mun tafiya ne a cikin ruwa a kasasan suna ainihin wato kissa suna ta labari wasu malamai suka ce ayyatta bi'a ne athara sairihima ittiba'an suna bin hanyar su annabi Musa ya ce mu bi hanyar da muka dawo muka biyo nan za mu koma kuma daga nan malamai suka ce duk mutumin da ya manta wani abu ko ya jefar da wani abu ko yake neman wani abu to in ya zo dawowa fa ya dawo ta hanyar da ya tafi dan ba mamaki kasance abin a hanya kuma kar a samu kuskure ka tsallake wurin yanzu dai sun tabbatar sun tarar da wani katon dutse a majma'il bahraini a nan suka kwanta suka yi bacci nan suka ajiye kwandonsu kuma nan ne kifin nan ya sullube ya tafi da haka suka koma ala asarihima qasasa ai qala raja'a atharahuma suka koma ta hanyar da suka biyo ya kussani atharuhuma suna yin kissa ko kuma suna bibiya don kalmar kasasan ana iya tabbat ana iya fassara shi da bibiya wato suna bin hanyar da suka biyo hattan ta haya ila sakara sai ga su sun dawo kan wannan dutse da suka kwanta suka yi bacci fa idza rajulun musajjan sauban wallahi mala suna zuwa wannan dutse kawai sai suka tarar daga wani mutum yana lullube da mayafi shi kadai a dajin Allah a cikin ruwa kowa babu ko itace babu ko dutse komi babu kawai sai suka hango ga wani mutum ka duba alkawarin Allah da Allah ya ce ka tafi majma'al bahraini zaka tarar da wani bawana mai suna khadiru ka je wurinsa ka tambaye shi zai baka ilimin da baka sani ba ba an tambaye ka yau ka ce kai kafa kowa ilimi ba da haka sun je sun tarar da wani mutum musajjan an gane lullube wallaili idza saja dare in ya lullube an gane ko yawwa suka same shi a lullube fa sallama alaihi Musa annabi Musa yana zuwa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah to sai mutumin nan sai ya farka fa qala al-khadir shi khadir sai ce wa anna bi arzika salam ta yaya yaya ne ji sallama a wannan kasar yau ku daga ina na ji sallama saboda me malamai suka ce a wata riwaya ya ce wa hal bi ardi min salam a wannan kasar tawa akwai sallama dama wani zai iya zuwa yi min sallama to ya aka yi aka ce ai wannan mutanen da suke rayuwa a wannan gurin gaba ɗaya ba musulmi ba ne wannan kogi da yake al'ummar da suke kewaye a gurin duk ba musulmi ba ne da haka khadir ya yi mamaki ya ya ji sallama a nan wannan ɗaya kenan wasu kuma suka ce a a gaisuwarsu ce su a shari'ar su ba sallama ba ce da haka wata shari'a ce ake yin sallama da haka shi yasa khadir yayi mamaki ya ya ji sallama to anan ina so ku gane waɗanda suke kokarin su fifita khadir akan Musa kaga shi shi ma annan Musa ya zo masa da abin da bai sani ba kuma shari'a ce wannan yake nuna cewa zaka iya sanin wani abu ni ban sani ba ni ma zan iya sanin wani abu kai baka sani ba sai mu haɗu mu amfanar da junanmu mu da haka maganar idlaƙan a yi amfani da wannan kisa a ce wali ya fi annabi a'a ba haka ba ne shi ma ya mamaki kala ana musa musa da ya ji maganar sai ce ni ne musa to anan malamai suka ce duk lokacin da mutum ya zo ya sallama aka ce waye sai ka ce ni ne abdullahi ni ne Ibrahim ni ne Garba ni ne Abubakar karka ce a ni ne kamar yadda muke waye a ni ne dai a haba bai ganka ba za ya gane kai ne murya kwaye wani yana daukan murya waye ne yake sallama ni ne Garba waye yake sallama ni ce binta wane ne ni ne ɗanka wane ko ni ne yaron gida wane in ba haka ba wata rana ku buɗe wa ɓarawa ƙofa ku wallahi akwai ɓarayi masu sallama zai zo ya buga masu sallama kamar daga madina ke assalamu alaikum ka buɗe masa kaga kayan aiki a hannunsa da haka shari'a ne in an yi sallama a tambaya waye kuma in an tambaya mutum ya faɗi sunan shi wata rana wani ya zo yana sallama a gida annabi assalamu alaikum ce wa alaikum salam man annabi ce waye sai ce ana ya ce waye ya ce ana annabi ya ce wai ɗayan koyi sai ya zo yana sallama a gidan mutane ana tambayan waye sai rinka ana ana ya yi faɗa ya za a zo ana tambayin mutum ya yi sallama waye ya rinka cewa ana ana ni ne ni ne ni ne a'a da haka wannan cewa ni ne ni ne ba daidai ba ne amma wataƙila yanzu ka fita an san ka kai ne ta san muryarka ta gane shi kenan wata ma da ta ji sallama za ta ce baba ne ko za su ce wane ne amma gudun kuskure wani yana iya satan muryarka wallahi ya zo ya kwankwasa maka gida ko wani yana iya ɗaukan logar da kake yi ya zo yi a gidanka ya maka ta'adi ya maka barna musamman yanzu lokacin da ake sace-sace da ɗauke-ɗauke kar mutum a buga masa kofa kawai ya buɗe kofa kuskure ne idan an buga kuma kar mutum ya rinka barin gidansa a buɗe in dai da yadda za a yi to a rinka rufewa a yi haƙuri a kwankwasa a buɗe din kuma yara ma in sun zo su kwankwasa su sallama su ce ni ne wani a koya musu wannan tarbiyya shine shari'a shine addini in ba haka ba akwai fa damuwa yanzu kwanan nan wani bawan Allah wallahi wata mata ta zo malam da mutane a daidai sau guda biyu ta zo ta shiga gida ta bi makota tana cewa gidan ashe masu gidan ba sa nan amma with confidence ta zo za ta shiga wannan gidan kuma ta samu dama ta shiga gidan ta gayyato mutanen ta ce su shigo har ma saboda tsabar tsaurin ido da tsata ta rashin mutunci ta bi makota tana ce ai ai ni yar uwar suwanci ne ai na zo na kawo musu ziyara ne ai wallahi malam suka shiga da ranar Allah karka dauka aboy sai da suka yashi gidan nan das akwatunan su na kayan su suturar su abin nan abincin su taliyar su shinkafar su man gyadan su wane ne takalman yara da wane komai suka loda kuma abin mamaki mutanen unguwa har da aka zo za su fita da arewa wani kayan yana faduwa mutanen unguwa suka dauka suna dada loda musu ashe barayi ne duka wannan abin bai wuce sati biyu ya faru ba wani dan uwa malamin makaranta suka je suka mai wannan suka kwashe shi tas ta haka dan wani ya zo kofar gida ko ya ajiye mota ko ya zo da mashin ko ya zo da wani abu yana sallama da wani kar ku yadda da shi kai tsaye wa kake nema daga ina kake kuma ko da makoci ne kuwa malam wa kake nema ne ai gurin alajiwa ne ya san da zuwanka a'a bai sani to kai masa waya a'a to gaskiya kamata ka yi masa waya tunda ai yana da waya in baka gamsu da shi ba kuma karka tafi sai ka tsaya musamman a irin wannan lokaci ko da rana ko da safe ko da daddare da masu satar mutane da masu daukan yara da masu daukan abin hawa duka sai mu ta wasu abubuwa na ƙauyanci muna birni amma muna ƙauyanci ba ma ganewa yaya zan yi a layin mu a unguwar mu in zo in ga wani ban gane shi ban san shi ba kawai in kyale shi ko ka ga mutum ya dade a tsaye a wani wuri ka je ka dawo ka gan shi ka je ka dawo ka gan shi ya kamata ka tsaya ka ce assalamu alaikum malam wani ake nema ne tunda unguwar ku ne layin ku ne kana da yanci amma sai wani abu ya faru wallahi mutumin nan fa na gan shi ya dade a zaune a gurin nan haka ake faɗa a ai na gan su da wata mota wallahi nan daga sun zo sun tsaya da mota a nan gurin suna waya a me yasa baka tsaya ka tambaye su ba shi mutumin banza baya son kwarmato shi mutumin banza baya so a gane shi da zarar mutum ya zo ko niyyar sata ko ta'addanci sai ya ga an gan shi an gane shi to tafiya yake tsorita yake amma mutum malam ya zo successfully cikin unguwa ya zo ya sata mummunan sata ko su saci mutum ko su saci mota ko su saci kaya ko su yi wani ta'addanci ko wani suke nema za su kashe duk ayi mutane kuma ana ganin sai mutum ya zo ce ma wallahi na wuce na gashi ana to ni kan ma sai da mai sallama ba a'a in baka in sai ka je ka dawo wataƙila gidan makocinka ne za a cutar da shi gobe gidanka za a zo shine shine vigilante din ai shine ake cewa yan vigilant group vigilante masu zurubtu da zirga-zirga suna sa ido to kowa ya zama dan vigilant in ba ka ba za a yi tuturo mana mabarnata kuma yanzu abin da suke da mata suna yin mu'amala da mata kar ka ga wai mace ce da hijabi ko na wai ta shiga gida dakatar hajja ina za ki je kwarai kuwa wani ma namijin ne yake saka hijabin da niqabin wallahi da Allah assalamu alaikum bayan Allah zan kama ruwa a'a ba ban daki anan kusa je ki gaba a to ai gaskiya ne ko ku nuna mata wata kwata a kofar gida ki ce ki duba an ba kowa ki tsuguna a nan malam haka suke yi ashe an turo ta ne da kyamara an turo ta ne ta ɗauki hoton ƙofofin gidan wani iri ne dai in sun zo yin aiki da wani makami za su an turo ta ne ta ga a sama gidan yake a ƙasa yake a matan gidan aina take yaya suke suna iya yi wai kawai wai mace wai ta zo wai wai fitsari take ji wa ya fito da ke da fitsarin ba daidai ba ne duka zamani ya canja ya kamata mu ma mu canja kuma mu zama wayayyu yanzu har almajirai ana iya amfani da almajiri wallahi da sunan bara alazi waidin iya ƙarya yake ba alazi waidin ya zo yi ba turo shi aka yi wata tsiyar da aka rufe gidanka kirif duk wanda ya zo ya kwankwala in baran ma zai yi ta a waje amma mutum ya zo ya shiga gidanka ko ya zo ya zauna a na zo neman wance ne a na zo neman wani ko a kirkiri sunan ƙarya dan Allah wallahi muna da yan uwa ne da ko sun zauna a nan ne wance wance sunanta ana abu nan kaza kaza da sauransu wata mata ta yi karɓi bakunci irin wannan saboda takawa da tsoron Allah bakuwa ce ta zo mata a sanda zuwa wa ake nema ne kaza kaza kaza ashe tana dudubawa wallahi na kaya maka daga shiga kicin za ta je ta dawo matan nan wuf ta kware ashe ta samu wata gwalagwalanta a cikin miro ta taf ta dauke ta sauke ta zauna kawai tana fita shikenan zance ya kare ku gyara duk ina muku magana ne shari'a duk abin da shari'a ta ce ayi to ayi shi ai assalamu alaikum kar a shiga maka gida sai da sallama in an dawo ai sallama da mai gida da yaro kowa ya kura ya sallama amma mutum sai ce wai gidansa ne wai ya zai sallama saboda dan gargajiya ne kai gidan kai shi ya fi cancanta ma kai sallama wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha ku yi sallama wa ma'abuta gidan ka koya musu assalamu alaikum ce baba ya dawo ya sallama amma kwan kwan kwan kwan abu dai kai sallama a karam kallawa a ji muryarka wannan shine shari'a wannan shine daidai to anan ne kamata mu dakata a daidai inda Musa alaihi salam ya hadu da Khidir ya mai sallama suka fara magana to in Allah ya sa da sati mai zuwa zamu ji ci gaba da abin da ya faru a gobe babu karatu saboda akwai tafiya insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya karba mana Allah ya ba mu dace sai sati mai zuwa sai mu dora da yaddar Allah tabaraka ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya aiko tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da asubahi Allah ya kara lafiya a yanzu haka ina kasar saudiya mun gama aikin hajji ne wannan daga daga facebook ne kenan suka turo mun gama aikin hajji um, ba mu dawo ba sai kuma yau na ga mutane 'yan uwa suna ɗaura ihramin su daga nan gida su je masallacin na na aisha su ɗauko niyyar umra to malam ya halatta na ɗauko miƙaci daga masallacin na na aisha don Allah malam a mun bayani a from facebook wai to wannan cikin yan ne da suke bibiyar karatukan a nesa ya je aikin hajji an gama ana kokarin dawa ba a dawa ba ya ga alhazai suna fitar da fita su je masjidu aisha masjidu aisha shine miƙaci na mutanen makka inda ake zuwa a ɗauro ihrami daga can sai a shigo makka a zo a yi dawa fiye umra to baƙo ma idan ya zauna a makka to yana da yancin ya je wannan miƙaci na mutanen mazauna makka ya je ɗauro ihramin sai taho ya halatta ba laifi ana iya zuwa a yi wannan umra ɗin duk da cewa wani daga cikin salaf an tambaye shi ya ce to wala ban sani ba Allah zai ba da lada ko bai zai ba da lada ba ga irin wannan umra ɗin tunda an zo an yi an daɗa zuwa a daɗa maimaitowa amma dai suna halattawa malamai so ba laifi suka yi ba za a iya zuwa a ɗauko ihramin a masjidu aisha kuma ka zo ka yi umra ko guda nawa ne ko za ka yi in kai yau gobe ka huta ka daɗa zuwa da kayan ka na ba laifi wallahu ta'ala a'lam وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته